الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم للخيرات يتسابقون فيها بأنواع الطاعات ويتوبون من السيئات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كل أوقاتهم طاعات وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله واغتنموا مواسم الخير قبل فواتها وحاسبوا أنفسكم عن ضلتها وهفواتها واعلموا أيها الناس أن الفرس لا تدوم وأن الأعمار محضدة أي يعني محددة بعجل أي بعجل معلوم وسيحل بكم عباد الله شهر عظيم وينزل بكم ضيف كريم قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أي جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام وقيام ليله من النوافل العظام وهو شهر الصبر وشهر الإحسان وشهر تلاوة للقرآن وشهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران وشهر مضاعفة أي الحسنات وتكفير السيئات شهر ينتصر فيه الحق على الباطل فيتغلب يعني فيتغلب فيه المؤمن على النفس الأمارة بالسوء ويغل فيه شيطانان فيه الشيطان فتذول المعوقات عن فعل الطاعات يعني فعل الطاعات عباد الله أي يعني هو شهر فيه ليلة خير من ألف شهر فلذلك أيها الناس فاستقبلوا رحمكم الله يعني في شهر أي بما يليق به من الاهترام واسألوا ربكم أن يبلغكم إياه ويعينكم فيه على فعل ما يرضيه أي يعني يرضيه ويتقبل منكم صالح الأعمال فإن من بلغه الله شهر رمضان ومكنه فيه من فعل الخيرات فقد من عليه بنعمة عظيمة يجب عليه أن يفرح بما أيعني بها غاية الفرح كما قال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ومن أعظم فرائض الله عباد الله في شهر رمضان بعد صلوات الخمس صيام أيامه الذي جعله الله عهد الأركان الإسلام قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه فيجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم يستطيع الصيام أن يصوم هذا الشهر أي عبادة لله تعالى عز وجل وطاعة الله أي رجاء أي يعني رجاء لصوابه وخوفا من عقابه وقد حدد الله صيام الشهر أي بما بين الهلالين هلال دخوله وهلال خروجه قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وقد حدد سبحانه وتعالى الصوم أي اليومين بمعنى أي بما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال الله عز وجل وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وصيام عباد الله هو الإمساك بنية عن المفطرات أي يعني عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وقال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فقد بين صلى الله عليه وسلم أنه يجب الصيام والإفطار بأحد أمرين يعني أي يعني رؤية الهلال أو إكمال عدة الشهر ثلاثين وإذا رأى واحد من المسلمين عند دخوله صبتت بداية الشهر ولظم المسلمون يعني مسلمين الصيام فليس من الشرط أي يعني من شرط أي شرطه أن يراه جماعة من الناس كما قال جابر رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني هلال رمضان أي هلال شهر رمضان هلال شهر رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال الزن في الناس أن يصوموا غدا رواه أبو داود وقد جاء الحديث أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه لذلك عباد الله فاتقوا الله عز وجل فاتقوه حق تقاته يا عباد الله وبعد ذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا صيامنا وسائر عباداتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبي وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وما سأل البركة السلام عليكم ورحمة الله kamar yadda muka ji a cikin wannan kuduba mai albarka ta wannan rana wanda muna cikin gab da shiga ibada mai muhimmanci ko kuma mai albarka wanda Allah ya albarkaci wannan al'umma ta wannan annabi mai daraja ita ce ibada ta azumin watan ramadan da fari kamar yadda muka saba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da dugaduganmu akan addininsa na musulunci sannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu da dagewa da son annabi da gaske da kuma tsayuwa akan abin da ya karantar akan abin da yake kai har ƙarshen rayuwarmu bayan wannan muna mika addu'a ga ainihin 'yan uwa da suke karantar da bayan Allah suke karantar da mu gurare nesa da kusa Allah ya sakanka musu da mafi alkhairin aikin da suke yi musamman mai nasiha Allah ya ƙara wa rayuwar shi albarka da ji kan mahaifansa da sauran yan uwa maluma da suke karantar da mu karatu mai tsada muna fata Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma ya taimake mu ya azurta mu da aiki da shi yan uwa kudubar mu ta wannan rana ta yi bayani ne akan cewa kowa duka mu shirya akwai bako na alkhairi yana zuwa wannan bako na alkhairi bako ne na daraja me yasa ake kiran shi bako da bai zo ba me yasa ake kiran shi bako idan ya zo zai tafi wannan ɗaya daga cikin ɗabi'ar bakunci kenan duk lokacin da aka ce bako ya zo to wata ran da aka ji an ana ce mashi mara ba ko barka da zuwa to wata ran da a ce a sauka lafiya wannan dole ne ɗabi'a ce ta bakunci to shi wannan bako ne na alkhairi wanda a wancan lokaci sahabbai lokacin da zai tafi su damuwa suke ciki bakin ciki suke ya azumi zai tafi saboda alkhairai da yawa zai tafi sabanin mu na yanzu lokacin da aka ce ya zo da yawa wanda ba su imaninsu bai kai matsayi ba damuwa suke dan me ya takura musu duk lokacin da aka ce mutum yana musulmi bai farin ciki da zuwan wannan azumi bai farin ciki bai shiga daɗi na alkhairi ya yi farin ciki a rayuwarsa da shi ta wannan imaninsa gaskiya bai cika ba domin waccan aya tana tabbatar da cewa ruko da ainihin imani da yarda da Allah da yarda da musulunci yana tare cikin wannan aiki da ake magana a kansa ya haɗo da wannan aiki wannan ibada mai muhimmanci da haka ne uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala sannan a gefe guda malamai suke cewa me yake nuna mana wannan yana nuna mana cewa duniya kullum tana shirin ne ta tashi don azumin bara an yi bara waccan an yi bariya an yi an yi an yi yanzu kuma gashi ya zo kuma zai shige wannan yake gura mana maimaituwa da yawan wayannan lokuta da suke tafiya wallahi ƴan uwa musulmi kwanan mu ne yake karewa da haka ne mu ji tsoron Allah subhanahu wataala lalle kudubar mu ta jawo hankalin mu akan wannan mu ji tsoron Allah subhanahu wataala wanda daga cikin malamai yake cewa lalle da karewar shekaru ne wato da wannan karewar shekaru wato ainihin rai yake karewa don abin da aka ba mutum ya yi shekara ɗaya an yi biyu an yi uku an tafi wata rana babu mai wannan an ɗaya da shekarun sun kare sannan da hanzarin wucewar kwanakai kwanuka to da wannan ne ake kusantar mutuwa kwanaki sun shige an sake kusantowa kwanaki sun shige an sake matsawa yau mutuwa tana inda take zuwa ake a same ta sai a aikin sannan da caccanjawan yanayi yanayin da da ka sani yanzu ya canja wato a tagayyar alhawal kenan caccanjawa na abin da ya canja a da kana safiya an shiga rana an shiga yammaci an koma ana bazara an shiga damuna an shiga kaka an shiga sanyi an shiga rani an shiga kenan kawai wannan shine a tagayyurul ahwal jujjuyar wannan lamari to da wannan ne zawalid duniya wa hululul akhirah duniya ne ta kauce kuma ita ta gama ne ta matsa shikenan ne lahira kuma sai ta faru saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala ya musu wallahi mu ji tsoron Allah da haka kudu ba ta jawo hankalin mu akan wannan ibada mai muhimmanci da farkon fari godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya sanya wa bayinsa ibadoji na alkhairi wanda wannan ibada da ake magana tana daga cikin ibadar alkhairi sannan wannan a cikinta ne suke samun tsayarceceniya wance ya tsere wance ake rige-rige da nau'i'ikan da'a zuwa ga Allah subhanahu wataala kowa wani da daddare ya tashi wani a kyautar ma ya yi ta da yawa a cikin azumi ramadan wani ya sadaka wani ya ciyar wani ya taimaka bayan allah da sauransu duka wani yana daga cikin nau'ikan da'a sannan suke yawan tuba daga zunubansu kudu ba ta ce yana shaidawa lallai allah shi shi kaɗai ya cancanci bauta babu abokin tarayya a gare shi a cikin ayyukansa da ibadarsa wajen kaɗai tashi da ayyuka da kaɗai tashi da ibada da abin da ya shafi sunayensa da sifofinsa kuri ba ta ce ina shaidawa lallai annabi muhammad bawansa ne manzansa ne wanda shine farkon wanda ya riga kowa tsere cewa ya riga kowa tserewa izuwa ga aikata alkhairi tsibira da aminci allah su tabbata a gare shi da sahabbansa waɗanda su a kowane lokaci lokacin da suke raye suna cikin yi wa allah ɗa'an bayan haka yayan wa musulmai mu ji tsoron allah subhanahu wa ta'ala kuma mu ci moriya na ibadoji na alkhairi da Allah ya taki da mana a wasu lokuta kafin su shige dan yanzu wani a daidai ramadan din nan wani wai a nan ne yake so ya hole ba in ka ne ka samu mutum wai a cikin ramadan yayin da kowa ake helanta masa ya yi kokari ya tsere a cikin aikin alkhairi shi a nan ne zai nuna kan duniya ko ya nuna mahalicinsa shi ya fi kowa shigantaka ya fi kowa zama ɗan iska ya fi kowa zama shaki ya fi kowa zama marar arziki na rahama subhanahu wata'ala na tashi alƙiyama wai a lokacin da ya gwangwaje to da haka ne yan uwa musulmai mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a cikin irin wannan mu sani yan uwa mu ci moriyar wayannan guraren ibadoji na alkhairi kafin su shige mu yi wa kanmu ƙididdiga na hisabi mu yi wa kanmu kafin lokacin da za a zo a yi mana ‘yan uwa mu sani shi lokaci ba mai dawama ba ne kudu ba ta ce kuma ita rayuwa an riga an ƙayyade ta da ajali sananne idan ajalin ya zo shi kenan ba a jiranta ba a ƙara mata ‘yan uwa bayan haka mu ji tsoron allah mu sani lallai ‘yan ƙanƙanin lokuta wannan wata mai daraja zai sauka gare mu wata mai girma zai sauka gare mu baƙo mai karanci baƙo na alkhairi zai sauka gare mu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul baqara aya 185 yace ya ko kuma Allah subhanahu wataala yake faɗa yake cewa ai shi watan Ramadan shine wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa shiriya ne ga mutane kuma hujjoji ne bayyanannu na shiriya da kuma rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wanda wannan azumi an saukar da shi shekara ta biyu ta hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da ya koma madina suna daga cikin ayyuka da dama da aka saukar aka halatta aka hukunta su a yi su to akwai azumin watan ramadan a ciki da aka yi uwa musulmai kudu ba take cewa allah ya sanya azumtar shi wannan watan ɗaya daga cikin rukunan musulunci sannan ya sanya tsayuwa a cikinsa na nafulfuli suna daga cikin manya-manyan nafulfuli sannan yan uwa musulmai mu sani shi watan ramadan wata ne na haƙuri wata ne na kyautatawa in babu haƙuri ba za ka iya tumfurowa rana har sai ta fada sannan ka cika sha ba wannan sai da haƙuri shi sa ƙarshen masu haƙuri alkhairi saboda haka shi wata ne na haƙuri wata ne na kyautatawa al-insan hina huwa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka fa innahu yaraka kaga kyautatawa ka yi don Allah to wata ne na yi don Allah menene ake nufi mai azumi zai ɗebi ruwa ya sa a bakinsa amma kurkura yake yi iya cike da kishirwa amma saboda kyautata yana bauta Allah kamar yana ganin Allah ba zai taɓa yadda ya yi sakaci wannan ruwan ya je makogoransa domin azumin ya lalace ba wannan kyautatawa ce to wata ne yan uwa na wannan ko ko malamai suka ce wata ne na kyautatawa ga bayin Allah ka kyautata musu ka taimaka musu ka ciyar da su ka shayar da su ka taimake su marayu ne a'a da sauransu makota ne wanda sun cancanta a taimake su sannan wata ne na tilawar alkur'ani karanta alkur'ani mai girma musamman ma kamar yadda aya ta ce a cikin shi aka saukar da alkur'ani mai girma sannan wata ne na rahama wata ne na gafarta zunubai wata ne na yantawa daga wuta wata ne wanda ake ninninka kyawawan ayyuka wata ne wanda ake kankare zunubai wata ne wanda a cikin watan wato ake taimakon gaskiya akan ƙarya da shi sai ya zama cewa gaskiyar ta rinjayi ƙarya sannan yan uwa musulmai wata ne wanda yake a nan duk shakiyancin mutum inda musulmi ne idan azumin ramadan ya zo ya san a wanda lokaci yake wannan shine abin da yake rinjayar mutum musulmi mumini daga aikin fasadi zai ji kunya zai ji a ce shi gashi ana ramadan amma da rana kirikiri ko a wani makamantan lokuta yana abin da ya ga dama yana saba wa dokokin Allah wallahi zai ji tsoro a wannan da aka matsayin shi na musulmi wata ne da ake rinjayar da ayyuka na alkhairi akan akasin haka akan abubuwan da ba na alkhairi ba da haka ne yan uwa musulmai mu ji tsoron Allah subhanahu wataala wata ne da yake rinjayar wato rinjayar da idan mumini ya tashi da yi barna sai Allah madaukin sarki saboda darajar watan sai ya rinjayar da zuciyarsa ya koma ya aikin alkhairi sannan wata ne da ake ɗaure shaidanu ‘yan uwa musulmai ake ɗaure su a cikin wayannan lokutan domin me domin mutane su sami yin aikin na yi wa Allah ɗa'a a cikinsa sannan wata ne wanda a cikinsa akwai wani dare guda ɗaya wanda daren lailatul qadar wanda a cikinsa ibada ta fi kai ibada ta wata dubu shekara 83 da wasu lokuta da haka ne ‘yan uwa musulmai mu sani ya bayin Allah mu fuskanci rahamar Ubangiji a cikin wannan wata da abin da ya dace mu aikata na abin da zai zama daraja a gare mu mu kuma roƙi ubangiji subhanahu wata'ala ya kai mu wannan lokacin dan yanzu wallahi da yawa mutane miliyoyi a cikin duniya wasu ba za su ga wannan watan ba kuma suna nan lafiya garau yanzu ana rayuwa da su wannan ɗaya daga cikin abin da yake nuna maka cewa Allah maɗaukin sarki shine Allah da yawa wayansu ba za su ga watan ba yasa malamai suke faɗa kamar da kudu ba ta faɗa nan ka ainihin roƙi ubangiji ya kai ka wannan lokaci kuma ka roƙi ubangiji ya taimake ka akan aikin alkhairi kuma ka roƙi ubangiji ya taimaka maka ya kayi aikin da zai yarda da shi kuma ka roƙi ubangiji ya karɓi wannan ayyukan naka nagartattun aiki da za ka aikata domin duk wanda watan ramadana ya same shi ya iso gare shi sannan Allah ya tabbatar da shi a wannan lokaci kuma ya ainihin aiki na alkhairi hakika wannan Allah ya masa wata ni'ima babban ni'ima ya wajaba a gare shi ya gode wa Allah ya farin ciki iya farin ciki kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Yunus aya ta 58 Allah ya ce ka gaya musu da wato da falalar ubangiji ne da rahamarsa dan haka da waɗannan sai ku yi farin ciki shine wato mafi alkhairin farin ciki daga abin da su suke tarawa a kansa wannan aya wasu na ɗaukanta suna cewa aya ce da ta zo akan maulidi amma abin da malamai suka tafi aya ce da take magana akan muhimmancin farin ciki a lokacin ramadan wannan tana nuna mana idan ramadan ya zo matsayinka na mumini matsayinka na musulmi ka yi farin ciki da zuwan alkhairi ya zo idan zai tafi kai bakin ciki saboda zuwansa babu daɗi idan da Allah ya shata masa lokaci in ya zo zai tafi halin bakon kenan to ka ɗauka kawai haka Allah ya kaddara zai tafi amma ka nuna kai ba a san ka ba sai dai kawai hukunci na Allah da kaddara Allah da tsarin Allah yana daga cikin mafi girman wato farillar Allah wajibcin Allah a cikin watan Ramadan bayan salloli guda biyar ƴan uwa musulmai to yana daga ciki na abin da baya wato salloli guda biyar wanda Allah mai girma ɗaukaka ya sanya su wato suna daga cikin rukunai na musulunci wato da aka gina su to yana daga cikin abubuwa yan uwa bayan tsaye da sallah mutum ya yi kokari ya tsaya a cikin daransa shi wannan wata din Allah mai girma ɗaukaka ya ce ya ku masu imani an wajabta azumin ramadana a kanku kamar yadda aka wajabta shi akan na gabanin da haka Allah mai girma ɗaukaka ya ce duk wanda watan ya same shi ya halarce shi shi yana nan kalau to ya ainihin wato azumci shi wannan wata din da haka ya wajaba akan kowane musulmi baligi mai hankali mazaunin gida ba matafi ba wanda yake da iko ya azumi ya azumci shi wannan wata na ramadana a matsayin ibada ga Allah maɗaukin sarki da kuma ɗa'a zuwa gare shi da neman lada zuwa gare shi da jin tsoron azabar Allah haƙiƙa Allah ya iyakance mana shi wannan azumi na ramadana da dami wato ba a dukkan kowanne wata bane ya ainihin wato iyakance mana wato shine na abin da yake tsakanin jinjiraye guda biyu wato jinjiri mai shigowa da jinjiri mai fita lokacin da aka ce wato jinjirin watan ramadan ya shigo to sai a azumce shi lokacin da aka ce jinjirin watan shawwal ya shigo to sai a bar ramadan ya wuce kaga ana tsakanin jinjiraye guda biyu da haka ne yan uwa musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku azumce shi domin ganin sa shi jinjirin wannan watan kuma ku sha ruwa domin ganin sa jinjirin watan shawwal hakika subhanahu wataala ya iyakance yin azumi wato a tsakanin wannan wato tsakanin hudowar alfijir zuwa ga faduwar rana kamar yadda Allah bai kima ɗaukaka ya ce kuma ku yi ta ci kuma ku yi ta sha duk wani abin da yake halal ku yi ta ci duk wani abin da yake halal na sha ku yi ta sha har abin da zai bayyana a gare ku sililin farin zare ya bayyana daga sililin bakin zare wato har lokacin alfijir bi ma'ana daga lokacin da aka ce duhun dare ya kare alfijir ya yi hudo sai ku bar ci ku bar sha har lokacin da dare yayi rana ta fadi sannan ya ku cika azumin ku kenan zuwa dare kamar yadda aya ta faɗa lalle ne Allah mai girma ɗaukaka yan uwa ya wajabta wannan to yan uwa shi fa azumi fa shine kamewa da yin niyya kamewa da niyyar ibada mutum ya kame daga ci daga sha tun lokacin da alfijir ya hudo har izuwa faduwar rana don annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ke cewa kar ku yi azumi wato sai lokacin da kuka ga jinjirin wata sannan kar ku sha ruwa har sai lokacin da kuka ga jinjirin wata kenan a tsakanin alhilalai ne jinjiraye guda biyu jinjirin watan ramadan jinjirin watan shawwal a tsakanin ake azumi na ramadan in dai ibada ce ta Allah da haka ne yan uwa musulmai mu ji tsoron Allah subhanahu wataala a cikin irin wayan nan kuma yake cewa kun duba sama ba ku ganshi ba sai aka ɓoye muku saman ba ku ganshi ba to abin da za ku yi a wannan lokaci kuma yi da watan ya koma kwana talatin hakika ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa shi yin azumin yana wajaba ne hakanan shan yana wajaba ne da ɗayan al'amurra guda biyu menene wato ganin jinjiraye ɗinnan da aka yi bayani ko kuma ba a ga jinjirin watan ba da cikar watan wato sha'aban ya cika talatin to shi kenan kawai sai a fara lissafi rana ta gaba sai a ce ɗaya ga wata shi yasa maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taba ce mana mu kalli mu dubo wata so biyu ba so ɗaya yake cewa mu kalli wata duban wata so ɗaya ne ran 29 idan an gan shi shi kenan in ba a gan shi ba a mere koma talatin rana ta gaba kawai ɗaya ga wata wannan kenan sannan annabi ya hana mu duban wata ta gabar ta yamma ya ce a kalli wata wannan yan uwa musulmai da ake magana ana ta kikikika lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam daidai hajin ban kwana shi da kansa ya nuna cewa wata yana yin 29 wata yana yin 29 don ya ce a shaharu sai ce haka za wata dai kwanaki goma sai ya sake cewa haka za ya hada biyar da biyar da ya zo ya ce wa haka za sai ya lankwashe wannan ko wannan kamar yadda malamai suka yi bayani sai ya lankwashe yar yatsa daya sai ya hada ya ce wa haka za da Allah jama'a 20 da nawa kenan 29 dan ga 20 ga 20 a goman karshe sai ya nade daya wannan ma hujja ce akan cewa wata yana 29 sannan lokacin da annabi ya yi wa matansa ila'i ya kaure ya koma masallaci ko Allah ka gafarta mana yanzu duk rigimar da ake ta mata ana tsammani ko liman ko ladan ko wani ustaz ba wanda matansa suka taba bata masa rai ya taro ya zo masallaci ya kwan ashirin an samu ba samu ba hisa mai imani sahun farko jarabawarsa tasa daban ce ba sani ba ko an gare kaga annabin shi aka bashi jaraba ya hawo ta jaraba ya da tare a masallaci ya da kwan 29 nana aisha Allah ya kara mata yarda ta samu darajojin da hatta jibril alayhi salam sakon Allah baya samun annabi sai yana lulluɓa da zaninta saboda daraja wannan malamai suka ce ta baya an kewayo an ce ita aljanna ce tun a duniya kenan ta fi kowa damuwa annabi ya shigo gidan ina ba ta fahimta amma ran 29 da ya shigo ya ce ya rasulullah kai kace wata guda da kai ka koma sai gobe ka zo ta matsi bai zo ta matsi ya zo amma da ya zo ka san shiga taka ta mata Allah ya gafarta mana sai annabi ya ce ai wata yana 29 ina ba ta wannan mahuja ce sannan ƙarin bayani har yanzu akan wata yana 29 lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azumin dore ta zarci sahabbai suka shigo manzo Allah ya ce a'a ku kyale ni ni ko ban ci ba ban sha ba ina koshi in ji na sha ruwa kamar na sha ruwa na koshi saboda darajar annabi saboda darajar manzanci suka ce a sai sun shigo dan kundin bala sai sun ba annabi suka ce sun shigo sa ba hurera aka shigo dare yayi annabi ya ce ta zarce ba ne ci asuba ta zo annabi ya ce ta zarce wasu gaba daya tun da ba wajibi bane su suka ce sun shigo suka bar kasuwar kasuwa ya tara rago kowa wani ya sha ruwa aka kokoma kasuwar ba yawa masu azumi ba yawa cikin kasuwar amma sai aba hurera nassin yana nuna aba hurera daman ga yadda yake kira jikinsa amma ciki ya mokade ya mokade amma ya kisha ya ce kawai sai lokacin da annabi ya ce a sha to ranar ran 29 ne annabi ya ce ta zarce ya aka yi sa'a kawai sai ga wata annabi ya hadisi yake cewa lauta akkaral hilal lazittukum da a ce wata jinjirin wata yayi latti bai fito lokacin da ya kamata ya fito ba lazittukum da na ƙara muku kwanakai a ce a tazarce wannan ma hujja ce cewa wata yana 29 da tara saboda haka yan uwa musulmi wayannan sune hujjoji akan wata yana 29 duk lokacin da aka ce an ga wata sannan wani balarabe na kauye yana daga cikin kudubar da aka kawo ya zo ya samu maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rasulullah inni ra'aytul hilal ya ma yake Allah ni naga jinjirin ido wata da ido na na gan shi maza Allah bai ce masa da gaske ya kake sai yace ka sheda Allah shi shi kadai abin bauta ne ya tabbatar da tauhidin sa ka sheda ni kuma manzan Allah ne ce eh ya annabi ce ya bilal ya kai bilal tashi ka je ka yekuwa ka sanar yekuwa ta kiran sallah kowa ya tashi da azumi gobe wannan annabi ya gaishe da idansa annabi ya gaishe bai gaishe ba kenan to idan an ce kowa ya ga wata shi makaho kenan ba zai azumi ba ina ba ta an fahimta tunda an ce kowa sai ya gani ya dauka to shi makaho kenan ba da damar azumi amma ai makafi suna azumi ko ba sa yi ko an dauke musu azumi saboda makanta tunda ba su ga ido kirikiri ba wannan duka wannan na sani yanzu duniya yanzu da matasa da masu karatu da masu hankali sun sani ba dama ka kafa hujja cewa sai ka ga wata da idanka sannan ka ce za ka yi yana yanzu da yawa da Allah yanzu shugaban kasa ba har ya rasu ko bai rasu ba Allah ji kansa wa ga mana kafofin yada labarai suka faɗa ko muke da ko yanzu an je daura da ganshi Kaduna da ganshi Abuja da ganshi yayi me ya rasu kuma an yadda ya a watan azumi da ka ja malam an ce an ga wata ni ban yadda ba ni sai na gani to idan Allah bai karanta kai kana cikin masu gani ba kenan baka da azumi a shekarar saboda haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi nasoshi malamai sun gama aiki magabata Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu saboda haka mu kawai namu shine mu bi domin mu samu mu tsira Allah madaukin sarki Allah ka ba mu tudin tsira Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana cikawa da imani muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan ibada da take zuwa Allah ka azurta mu da aiki ibada nagartacciya da zaka karba gare mu ya Allah muna addu'a addu'o'in mu Allah ka ansa mana marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya ka kare su da lafiya da ƙarin imani iyayen mu kakanninmu malumanmu shugabanninmu Allah ka gafarta musu muna addu'a akwai wani bawan Allah Rabiu Garba malam Rabiu Garba da Allah ya masa cikawa yau da safen nan jiya an ce sun je wajen walima suka dawo cikin dare ciwo ya same shi aka dauke shi da safe zuwa nan kafin ma a yi nisa ma daga garin Kajar Allah ya karɓi rayuwarsa bayan ya dawo daga walima Allah ka gafarta masa da sauran yan uwanmu da suka rasu nesa da kusa muna addu'a Allah ka gafarta mana da haka ne yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala wannan ramadana ta zo iyaye kuma a bincike akan yayaye da akwai wata kungiya da ta shigo na yan basa azumi a cikin da rana a cikin ramadan wannan bala'i ina da mu je shi duk inda suke suna da abincin su su dafa su ci da rana ko irin su ne ba an zo kudubar aure wallahi kalo yake iya da addini me addini me addini da addini ne ci abinci da rana ko ba gane bane ka faɗa ka ce ba ramadana ka gani ma mun ba mu tashi mun watse ba daga gurin sai ran da ya kama ramadana sai a zuwa daura masa aure amma yanzu ba za mu bai da shi ango ba baya azumi da rana sai a lullube su wallahi akwai ibada yana da addini wannan ba gaskiya bane a majalisar annabi annabi da kansa yana son sahabbansa amma in baya yi sai ce baya yi wannan shine adalci Allah ka gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika muna ƙara addu'a ga wannan ƙasa Allah ka mana ci gaba yankunan mu Allah ka mana ci gaba abinda muke ta addu'a na hanya ta kowane bangare Allah ka tabbatar mana da zama alkhairi gare mu fitintunu da suke faruwa Allah ka kiyaye mu Niger State abubuwan da suke faruwa Allah ka tsaye da shi Allah ka bada dawwammamin zaman lafiya yan uwa da aka tafi neman halaliya Allah ka kubutar mana da su muna fata Allah ubangiji ka gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk الله أكبر الله Thank you.